والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da kuwa cewa sarayuwar ta kawo wannan lokaci wannan rana ta asaba jiya goma sha biyar ga watan safa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kuma haɗuwa wannan majalisi ci gaban darasin da muke yi a wannan littafi mai albarka al-wajiz في فقه السنة والكتاب العزيز نا دكتور عبد العظيم ابن بدوي حفظه الله muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin kitabul buyu'i yau za a tashi a wani sabon babi shine babul khiyar babin da yake ba da zaɓi cikin kasuwa musulunci yana kula da buƙatu na ɓangarori kuma ana kula da haƙƙi na mai sayarwa haƙƙi na mai saya kuma ana ba da wasu damammaki kamar yadda muka ji waɗansu dokoki a baya waɗanda suke kulawa da haƙƙoƙin ɓangare biyu a lokacin ciniki kuma ciniki ana yin sa ne bisa yarjejeniya sai an yarda tijaratan an tarabe min kasuwanci ne wato bisa yarda a tsakaninku to wannan shi ma alkhiyar ya fada karkashin wannan mala ya ce ta'arifuhu ta'arifi na alkhiyar kuwa shi ne talabu khairar amraini bidan mafi alherin al'amura guda biyu su ne wanne min al'imba'i awil ilga ko dai a wanzar da ciniki ko kuma a yi watsi da shi imba wanzar ilga watsi to mutum yana neman ya bede menene ya fi alkhairi a gare shi wanzar da cinikin ne ya fi alheri ko kuma yin watsi da cinikin ne ya fi alheri to a ƙarƙashin wannan sai aka ba wa mutum zaɓi ya tabbatar da ɗaya a bisa wasu sharuɗa wanda shari'a ta tanada a ƙasamuhu to shi wannan nau'i na khiyari na zaɓi a kayan batun ciniki imma a tabbatar da shi ko a yi watsi da shi ya rarraba. an kawo mana kaman kashi uku a nan. Na farko akwai wanda ake kiransa qiyamul majlis. Zaɓin da za ka yi a gurbin da aka ƙulla ciniki. Zaɓin da mutum zai yi a gurbin da aka ƙulla ciniki. In an ƙulla ciniki a inda kuka ƙulla ciniki to kana da zaɓi ɗayan biyu. Ko dai ka amince a tabbatar da cinikin ko kuma ka yi watsi da wannan cinikin ka ce ka fasa to yana da ka'idarsa mana yace wa yathbutu lil muta'aqidain min hin al aqd ya tabbata yin khiyar zabi lil muta'aqidain ga wanda suka kulla ciniki min hin al aqd ila an yatafarraqa daga lokacin da suka kulla cinikin har lokacin da za su rabu suna da zaɓi matuƙar suna haɗawa waje guda inda aka kulla cinikin ba su rabu ba to wannan zaɓin yana nan kowanne a cikin wanda ya sayar da wanda kuma ya saya yana da zaɓi in ma ya wanzar da cinikin ko kuma ya yi watsi da shi kaga sharadi na farko shine aka ce ila an ya tafarraka har zuwa lokacin da za su rabu kenan sharadi na farko matukan ba su rabu ba sharadi na biyu malam ya tabaya'a ala Allah khiyar matukar ba su kulla cinikin akan cewa bisa yarjejeniyar babu fazaɗi a cinikin nan in muka amince muka wanzar da shi to babu khiyar suna da damar wannan ai an ce tijaratan an taradin minku shi mai sayarwa ya yadda babu zaɓi in dai mun kulla ciniki ka yadda ba zaɓi sai ya ce eh ni ma na yadda ba zaɓi to anan idan suka kulla ciniki ko da suna haɗa ba su rabu ba shikenan ciniki ya tabbata amma in ba su sanya wannan sharaɗin ba sannan kuma ba su rabu ba to zaɓi yana nan ko dai a tabbatar da shi ko kuma a warware shi aw yusqitahu ba'da al-aqd ko kuma idan kafin a kulla cinikin ba su yi wancan sharadin ba amma bayan da aka yi ciniki sai suka amince akan za a yi sarayar da shi wannan za a jefar da wannan khiyari bayan da aka riga aka kulla ciniki mun gane bayan ba gane ba na farko sai aka ambaci cewa mai sayarwa yana da zaɓin ya ce ya fasa sayarwa mai saya yana da zaɓin ya ce na fasa saya ko da an yi cinikin amma shara'i na farko ba su rabu ba kenan aka riga aka ƙulla ciniki kuma sai suka rabu sai wannan ya dawo ya ce kai ni cinikin nan na fasa ciniki ya riga yawansu sai dai a koma babin ikala sharaɗi na farko kenan malam ya tafarwaka sharaɗi na biyu lokacin da za su ƙulla cinikin an ba su wannan dama na khiyar da sharaɗin in ba su rabu ba amma sai suka ce to yanzu cinikin nan da za mu ƙulla ba mai saya ya ce in mun ƙulla cinikin nan to in ka amince mu kulla cinikin babu khiyari shi ma mai sayarwa sai ya ce na yadda ko mai sayarwa ya ce in an kulla cinikin yanzu ba babu zaɓi kuma ciniki ya tabbata sai aka amince akan haka tun kafin a kulla cinikin mun gane wannan to in an kulla cinikin ko ba a rabu ba cinikin ya tabbata to ɓangare na uku ba su rabu ba kuma kafin su kulla cinikin ba su sanya shara'in cewa babu khiyari ba amma da aka riga aka kulla cinikin ka sayar eh na saya to shikenan to sai aka ce to amma fa yanzu babu khiyari mun jefar da shi tunda ciniki ya kul sai kuma suka yadda yanzu an gane ko har yanzu ba gane ba in ba gane ba sai in ci gaba kawai wato wannan an yi yarjejeniyar babu khiyari kafin ciniki wannan kuma an yi yarjejeniyar babu khiyari bayan ciniki to duka waɗannan yarjejeniyar inda sun yi ya sarayar da khiyari ko kafin ko bayan ko da ko basu rabon ba ai an ce tijaratan an taradin min aw yusqitahu ahaduhuma fayasquta haqquhu wa yabqa haqqul akhar ko kuma ɗaya daga cikinsu bayan da aka ƙulla ciniki ko kafin a ƙulla ciniki sai ya ce, Ni fa cinikin nan idan an yi shi kawai ciniki ya tabbata ba wani zaɓi kuma da zan daɗa yi. Ɗayan shi kuma ya ce, A'a, shi kam yana da khiyari, to yanzu wane ne haƙƙinsa ya faɗi, wanda ya amince. shi ne yanzu ina an kulla ciniki misali a ce mai saya ne ya ce ya sarayar da khiyaransa kafin a kulla to yanzu bayan an yi ciniki shi ba ba zai dawo kuma ya ce a warware ciniki ba amma shi wanda ya sayar tun da shi bai amince ya jefar da wannan khiyaran nasa ba to yanzu yana da daman bayan ciniki shi ya zo shi ya ce ya fasa kuma wancan dole zai amince a shari'a an gane bayanan don haka idan har ɗaya daga ciki ya sarayar fayasquta haqquhu wa yabqa haqqul akhar sai zamanto haƙƙinsa ne ya saraya amma haƙƙin ɗayan yana da na khiyar ai mutum shi yake dama ya jefar da haƙƙinsa ko kuɗi ne naka mallakar ka ce kuma dole a baka sai ka ce ka bar masa ba shi kenan ba mata ne kwanan ɗakinta ne ba na kishiyarta ba sai ta ce a mai gida na kyautar maka kuma daga baya ta ce hakkinta ne ta sarai to don haka shi ma khiyari hakki ne na mutabayi'ai ɗaya daga ciki ya ce ya sarai ɗayan ya ce bai sayar ba sarayar ba to shi kenan wanda bai sarayar da nasa ba shi nasa hakkin yana nan da sharaɗi babba shine malam ya tafarwaka idan har ba ga hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Bukhari da Muslim da Nasa'i sai rawaito an ibn Umar radiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza tabaya'a rajulani idan mutum biyu suka yi ciniki فكل واحد منهما بالخيار kowane ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi malam ya tafarwaƙa annabi ya ce matuƙar ba su rabu ba wa kana jami'an suna hallara waje guda an ko kuma matuƙar yukhayyiru ahaduhum al-akhar ɗayansu bai ba ma ɗayan zaɓi ba fa'in khayyar ahaduhum al'akhar idan ɗayan ya ba ma ɗayan zaɓi wajen wanzarwa, fata baya ala zalik suka yi cinikayya akan haka, kaji yanzu a ya ba wa ɗayan da yake da zaɓi shi ya sarar yadda nasa, to yin a kulla akan haka fakat waje balbai, to ciniki fi ya tabbata. Wa in tafarwaƙa ko da babu sharaɗi, na sarayar da zaɓin da suke da shi suka riga suka ƙulla ciniki kuma aka rabu wannan ya can wannan ya can ba da an baya a bayan sun ƙulla ciniki walam yatruk wahidun minhum albai'a har aka rabu wani daga cikinsu bai bar cinikin ya warware shi ba to faqad wajaba albai'u ciniki ya tabbata wannan shine khiyarul majlis ai ka san yanayi zai iya bujiro wa mutum mutum ya riga ya cinikin kaya ya saya kana sai tunani sai ya zo masa ya ga cewa kai bayan an riga an yi cinikin kuma ana zaune a waje guda ba albu ba da ya gama karban kaya ya tafi ba sai ya tunani ce to ni yanzu mai kai ni zuwa an sai plasma ga kudin makarantar yara ban gama biya ba an rubuto za a kore yaran nan gara daina haƙura na biya kuɗin makarantar yara daga baya idan an samu na sai plasma sai ce kai malam ne na fasa cinikin nan ba ni kuɗi na kawai khiyarun waje sai ya bashi kuɗin sa a shari'a sai ya bashi waye ce shari'a bana ai ciniki ba gangan bane a'a eh wanda ya koya maka cinikin ne yace ai haka kana da wannan zabi matukar ba ku rabu ba amma idan ku rabu to yanzu alfarma ce iqala ce nan ma annabi ya kwadaitar da kai wanda ya amince ya maida ma wanda suka ciniki da shi ya amince ko da sun rabu ya amince ya warware wannan ciniki din saboda kokawar da wancan yayi to shi ma Allah subhanahu wataala zai warware masa nasa fitintunin a ranar kiyama aqala Allah azaratahu yawmal qiyama to haka wannan daban wannan daban wannan shi khiyar khiyarul majlis kaman a ce right ɗinka ne damar ka ce da shari'a ta baya shi ko wancan iqala bayan an riga an rabu ka zo ka nemi wannan shi kuma alfarma ce privilege alfarma ce in ya ga dama yayi in bai ga dama ba shikenan amma dai an kwadaitar da shi yayi din وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة kuma kaga wani an haramta mutum ya gaugawan rabuwa da abokin cinikinsa khashiyatan istiqala wai don tsoron kada a warware cinikin an riga an kulla kasan cewa akwai khiyarul majalis kai kaga cewa lalle kai dukan hanci to kar wancan din ya tunani watakila ya ce kai kayan na wannan kaman ya mun tsada ya ce zai warware sai kawai mutum ya tashi ya ce ina zuwa ba na je ni zan je na kai sako ne yanzu in dawo wai saboda kawai kaga in ya tafi ai arab ciniki ya tabbata ko ba kuma ya tafi ne dan bukata ba tsoro yake yi kar wancan ya ce ya fasa saboda ya ce ai shari'a ta tabbatar idan dai har an rabu to kar mutum ya haka an hana shi ai ba jawo shi kai dole kace cinikin ba dan haka ba za ka tilasta shi dole akan ciniki ba yana da dama shari'a ta bashi in an rabu ne to kuma wannan shi ne faƙat wajabar baifai an amr ibn shu'aib hadisi ya zo daga amr ibn shu'aib an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa masu cinikayya su biyu kowa yana da zabi mai sayarwa da mai saya suna da zaɓin warwarewa malam ya tafarwaka matukar dai ba su rabu ba illa an ta kuna safakata khiyar sai dai idan da ta kasance wato cinikayya ne wanda aka yi shi a bisa zaɓi fala ya hillu lahu an yi farika sahibahu khashiyata an yastaqilu to anan baya halatta a gare shi ya rabu da abokin cinikinsa wai don tsoron kada ya nemi cewa a warware cinikin ka gana annabi a hana kar mutum ya gaugawan rabuwa don wannan manufar ko ya faɗa a baki ko bai faɗa a baki ba ai Allah ya san abin da ke zuciya shi kuma laifi ko ka bayyana kayi ko baka bayyana kayi ba in dai har kayi din to a matsayin laifi yake to don haka kada mutum ya haka abinda ake nufi khashiyata an yastaqilahu yace ayyatlubu faskhal aqdi wato ya nemi a warware a lalata wannan ciniki shine an yastaqilahu istiqala din kenan to wannan shine bangare na farko na khiyarul majlis shi an bawa dukkan mai sayarwa da dukkan mai saya da wannan sharadi matukan basar ba suna nan a wannan waje kuma duk lokacin da suka dauka ba in dai suna nan basar ba a'a minti biyar suka yi minti goma suka yi a'a awa guda suka yi suna tare an kulla cinikin to ai ba su rabu ba to wannan ya abin nan to ina cinikin da aka kulla shi kuma ba gaba da gaba ba waya aka yi dama ya ba haɗa suke haka ne shi kuma sai a ɗauki ma'anarsa lokacin da aka kashe wani har aka riga aka kashe waya to shikenan sai a ce ciniki ya tabbata to dama a waya suka kulla shi kuma har aka kammala aka kashe waya ba abin nan ba to sai a ce ayyan sura wallahu a'lam na biyu shine khiyaru sharti zabi akan cinikayya amma wanda aka ta'allaka masa sharadi وهو أن يشرط أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة shine ayi ciniki su biyun duka sai su sharɗanta akan abin da aka sayar aka saya au ahaduhuma ko ɗaya daga cikinsu imma wanda ya saya ko wanda ya sayar sai ya sanya sharaɗi na alkhiyar cewa to kai da ka sayar kana da zaɓi kai da ka saya kana da zaɓi ko kuma dukkansu an ƙulla cinikin har aka rabu amma lokacin da aka ƙulla sun ƙulla akan cewa to kana da zaɓi misali kamar garanti da ake bayar wannan ya halatta a shari'a an sayar maka kaya ka tafi da shi amma da sharaɗin ya ce to kaga ya aminta amma da sharaɗin sati ɗaya zai rika ganin ya injin ɗin motar yake domin an ce an yi mata kaza shi kuma ya san aiwa mota kaza ana samun kaza ya ce a'a ai gyaran nan an riga an yi shi gyara ya yi kyau ce to gaskiya bani sati guda ciniki na saye ta a kaza amma da sharaɗin nan da sati guda in ban ga wannan matsalar ba to shi kenan in kuma wannan matsalar ta faru to zan dawo a sake magana to an riga yi wannan sharaɗin to wannan bayan halatta ko sun rabu sharaɗin yana da matukar aka abin nan to shi kenan wani lokaci ma kaya sabo ne fil sai ka kamfani sun baka shi sun sayar maka shi an baka garanti ko turawa dai suna yi a ƙasar nan ne ban san ko ana kiyaye wannan garantin ba za ka dai ga sabon kayan an rubuta a jikin kwalin an ba da garanti na lokaci kaza to an yi irin wannan fayasihu zaɓi ya halatta wa in talatil mudda ko da zamanin ya yi tsawo ma'ana zamanin da aka sanya na sharaɗin ko da shekara guda ne aka ce wani ana ba da wani ya garanti to ko da shekara guda ne ai kaga yayi tsayi to in dai har a irin wannan ne ana da dama a dawo a bisa sharaɗin da aka gindaya annabi na umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala innal mutabayi'aini bil khiyar fi bai'ihima ma lam yatafarraqa aw yakuna al bai'u khiyara masu cinikayya wannan hadisin an samu shi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda yace daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace innal mutabayi'aini bil khiyar su masu cinikayya su biyu suna da zabi fi bai'ihima a cikin cinikayyan su malam ya tafarwaka matukar basu rabu ba aw yakuna al bai'u khiyara ko kuma dama cinikin ma an gina shi akan zabi na wata mudda to in an gina shi akan zabi na wata mudda to shi ma wannan khiyaran dai yana nan tabbatacce hadisi ne wanda bukhari da muslim suka rawaito shi nau'i na uku shine khiyarul aibi wanda mun dan hararo bayanansa a cikin wannan khiyarul shart da muka ambata wato zabi da za a bayar na wani aibi an ba wa mutum zabi na aibi dama da aka abin nan sai aka ce to an saida masa amma da sharaɗin in wani aibi ya bayyana to shi kenan misali a ce jaki ne aka saye shi amma ba eh na yadda na sai jakin amma in na ga jakin na yana tutsu to ni ba na son jaki mai tutsu ka san tutsu matsala ne yanzu ba a man jakunan dabba tana iya samun irin to in har ba in har an kulla cinikin da wannan sharadin shikenan shine ce kad taqaddama nahyu an kitman al-aib a baya can farkon wannan kitabul buyu an yi bayani a kayan algus kar a koye aibi kar a koye aibi kitman al-aib an yi hani a kayan koyewa aibi na duk sil'ad da za a sayar fa'ina shitarar rajul sil'atan ma'iba idan mutum ya sai wata haja wacce take da aibi walam yadar bil aibi kuma shi bai san aibin ba ba a nuna masa hatta ta farwaka har sai da suka rabu falahu raddu sil'ati to ya samu ya maido da wannan hajar ala ba'iha ga wanda ya saida ta turmin shadda ne saya da ya je shi kai wajen tela an ware za a yanka masa ya ga ashe nan yadi kaza ne nan yadi kaza hadawa shi kuma ya fi son bai daya ko kuma watakila shaddar kalar su daya wannan yadi shida wannan yadi hudu amma kuma zanen ya bambanta kasan wani lokaci ana yin haka sai ga zane kalar su ɗaya duk bulu ne amma zanen ya bambanta sai ce tela na ɗaya manyita sai ya saka ta a cikin ledarta sai ya ce a canja mu me ya faru a zanen ya bambanta a kawo mu wanda yake zane ɗaya to ba za a masa gardama ba a ce mm dole ne a canja masa ko a bashi kuɗinsa khiyarul aibi kenan falahu raddu sil'a ala ba'iha ga dalili عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an samu daga abu hurairata Allah yarda da shi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce manishtara ganaman musarwatan fahtalabaha fa'in rabiyaha amsakaha wa in saqiqaha fahiya habakum fahiya halab fafi halbatiha sa'un min tamr Abu Hurairah ta yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ishtara ghanaman musarrat duk wanda ya sai akuya da aka kumbura mata nono ita ce musarrat daurewa bakin hantsas suke yi sai nonon ya taru ya taru ya taru sai nonon ya kumbura so me saya idan ya zo su suna shan nonon awaki kamar yadda ake shan nonon saniya mu a wajenmu ko to su duk dabbobi nan suna shan nononsu to wanda take da babbar hatsa mai yawan nono kenan ana san irin wannan ita ce ake ce da ita halu mai yawan nono to sai a yi coge sai a ɗaura bakin hantsa sai a hana ta shayar da 'ya'yanta kwana ɗaya biyu sai nonon ya kumbura shi kenan sai a sake sai a kai ta kasuwa duk wanda ya ganta idan ya ɗan tatsa ya ga nono tsi zai ganta da babban nono ya ce a wannan za a san madara sosai sai ya je shi in ya tatsa kwana ɗaya gobe kuma sai ga nono ya sake motsewa ya dawo siffarsa ta da kaga ya san an mace ko aibi ne ai to duk wanda ya san irin wannan dabban ghanaman musarrat akuya ko tunkiya ko saniya ko kowace ma wanda aka kumbura mata nono fahtalabaha sai je tatsu nona fa in radiyaha in ya yarda da ita a haka amsakaha sai ya ci gaba da rike ta ciniki ya tabbata ai tijaratan an tarabin minku wancan ne yake da zunubinsa amma ciniki ya tabbata ba an nuna cewa wancan yayi daidai bane a'a wancan yana da zunubinsa na cogen da yayi shi kuma wannan ya nuna dattaku ya yadda ya karɓe ta haka kawai bai ma ɗaga murya ba to dai ciniki ya tabbata wa in sakhidaha in ko ya kita yaji baya so to fa fi halbatiha tatsan da yayi sa'un min tamrin sai ya maida ta a bashi kudin sa sai ya hada kuma da sa'i daya mudin nabi hudu na dibino shi kuma a madadin mai nonanta da ya tatsa wani lokaci sai ka yi kwana ɗaya ko kwana biyu watakila ma kwana uku kafin ka gani to gwargwadon abin da ka tatsa tukun sai ka gane sai ka maida ta to sai ka ba da sa'i guda ɗaya da dabino a madadi kaga musulunci yana bibiyan haƙƙin kowa ko wancan ya yi rashin gaskiya amma duk da haka ba a amince a zalunce shi ba a maida masa da sa'i guda a madadin nonon dabbarsa da aka tatsa wannan hadisi ne wanda ke shi ma bukhari muslim sai rawaito da abu dawo da da nasa'i wannan hadisin har ilo daga abu hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam la tusarru al-ibla wal ghanama faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharain ba'da an yahtalibaha in sha'a amsaka wa in sha'a raddaha wa sa'a tamri duk ma'anarsu ɗaya sai dai nan an faɗaɗa can an ce manishtara ganama nan kuma aka ce la tusarwul ibla wal ganama kada ku ɗaure hantsa raƙumi da kuma tumakai da awakai kar ku haka faman ibta'aha duk wanda ya sai irin wannan da aka ɗaura hantsarta ba'adu fa innahu bi khairin nazarain to yana da abin da zai lura da shi mana annazarain ko dai ya tabbatar da cinikin ko kuma ya warware khairun nazarain ya ga wanne ne mafi alheri a cikin abin da zai yi la'akari da shi ba'ada an yahtalibaha bayan ya riga ya tatsi nonan nata in sha'a amsaka in yaga cewa yaka zai rike ta haka ai ya san irin wannan dabbar mai yawan haihuwa ne kuma sannan sai aka zo aka yi coge sai ya tsammata kuma yanzu tana da babban nono sai ya tatsa sai ya ga ashe batta da madara da yawa amma kuma tana yawan haihuwa sai ya gamsu da wancan din ya rike ta haka shikenan shine khairun nabarai ba da an yahtalibaha in sha'a amsaka in yaso sai ya ci gaba da rike ta wa in sha'a in kuma yaso raddaha sai ya maida ta wa sa'atan murhin da kuma sa'i na dabino to kaga wannan nau'o'in khiyar an ba da guda nawa an ba da guda uku khiyarul majlisi kowane bangare an ba shi khiyarul shar'i an bayar da shi ga kowane bangare khiyarul aibi an bayar da shi ga mai saya sai a riba fasalin da ke gaba shine na riba menene riba wasu na rubuta shi da alifin wasu na sanya wawo ta'arifuhu arriba maqsurun ai masa takasiri ne kamar yadda na ambata wasu na sanya shi da wawo wa huwa min raba yarbu fayuktabu bil alifi asalin sa min raba yarbu ne karuwar abu fayuktabu bil alifi sai ake rubuta shi da alif wasu malamai kamar yadda zamakshar yake ambatawa cikin tafsirinsa al-kashaf ya ce su mutanen hijaz waɗanda suka koya musu alhattu mutanen yaman ne su kuma alhajarsu suna ambatan arriba a matsayin arrabawa da wa to don haka sai su kuma wancan suna ce da ita arriba to tunda su sai koya musu khatti sai zama to irin khattin su ne suke amfani da shi bilwa shi saka sau da yawa zaka ga haka yake zuwa cikin alqur'ani da wa saboda qur'ani ya sauka ne da khatti na quraishawa wallahu ta'ala a'lam wa asl wa asl riba asalin abin da ake nufi da riba shine imma fi nafsi shay'i ka qawlihi ta'ala ihtazzat wa rabat wa imma fi muqabalatin ka dirhamin bi dirhamai wannan nafsul lafz da yazo a waje haka shi kuma ibnu hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatawul bari wal Allah daga nan malami na kalto asalin abin da ake nufi da arriba shine az-ziyada ƙari imma fi nafsi shay'i shi karan kansa ne abun zai ƙaru ya kumbura shine riba ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa dangane da ƙasa fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin karim bahij to kaga ihtazzat wa rabat sai ta kumbura sai ta ƙaru ƙasa haka wadda take bushashshiya ruwa ya sauka a kanta ai kumbura take ko in ta kumbura kuma sai ga adadinta kaman ya karu maimakon lokacin da take bushe to kaga Allah ta'ala ya ce ihtazzat wa rabat rabat shine mai riba ya rubu kaga rabat ai zadat kenan sai ta karu to kaga nan wajen an ba da kwatance ne an samu azziyadatu ne fi nafsi shay'i karuwa ne aka samu a asalin shi abin ya karu wa imma fi muqabalati ko kuma riba zai iya zamantowa az-ziyada ne a madadin misali ka dirhamin bi dirhamai an ba da dirhami daya yanzu sai aka ba da dirhami biyu a madadinsa ai dirhami daya ya samu karuwa shi wannan dirhamin ne ya rabu gida biyu kamar sale ya splitin wannan ma ya zama sale wannan ya zama sale ai wani ne daban ya zo shi ko sai ya haɗu da shi to kaga sai zama az-ziyada sai zama ƙari to shine ar-riba ƙaruwa ashe sa Allah subhanahu wata'ala yace yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat kaga nafsi biyun duk sai aka kawo su anan can mazmum nan kuma sai zamanto falala ce daga Allah yamhaqu Allahu ar-riba Allah yana nikewa riba riba a matsayin is ta'rifinta istilahi na shari'a sai ce wayar sadaqat nan kuma yana yin ƙari a sadaka kaga nan kuma sai zaman to falala ce daga Allah subhanahu wataala to kaga ya kawo shi a matsayin ya rabbi hukumu to menene hukuncin ita a riba a shari'a kafin mu ji nau'o'in ta zamu ji hukuncin ta arriba muharramun bil kitabi was sunnati wa ijma'il umma malamai ba su yi sabani ba cewa ita riba haramun ne kuma littafin Allah ya nuna haramcinta sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta nuna haramcin sannan ijma'i na malaman musulunci duka sun haɗu a kayan cewa haramu duk da cewa sai raba a tafasil wato rabe-rabanta a na wajen an sami bambancin fahimta tsakaninsu amma dai duka sun yi ijma'i cewa ita rubadin haramun ce ƙada ta'ala Allah maɗaukaki ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون wannan aya ita ta haramta riba mu'amala ce wadda aka saba yi a zamanin jahiliya gabanin musulunci kuma har cikin musulunci ana yin ta domin shari'a ba ta so ta hana ba har sai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da hani a kanta wannan aya ta hana ya ayyuhal ladhina amanu ya ku inda sun kai imani ittaqullah lalle ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wa zaru ma baqiya min riba ku rabu da abin da ya rage na rabar da baku riga kun karɓa ba in kuntum mu'minin in dai kun kasance mu'minai a lokacin da ayat ta sauka akwai kulli kulli akwai kulli tsakanin mutane da mutane wanda kuma akwai raba ciki wani ya bada bashi yana jiran ƙari za a biya shi kuma an yi da yarjejeniyar ƙari da za a yi to yanzu da aya ta sauka shine aka ce wazaru ma baqiya nan ma baqiya da aka ambata to kuma wanda ya zamanto ya masa baqafa nan ma baqiya aka ce masa baqafa eh wanda ya riga wuce shi wannan an yafe kafin ayat ta sauka mun gane ana ta tara kudi ta riba ana ta tara kudi ta riba normal ne an saba don sai aya ta zo sai ta ja layi shi yasa ubangiji cikin hikimarsa sai ce wazar ma baqiya za a samu mashakka idan ya ce ku tantance ribar da take cikin dukiyar ta riga ta cuɗanya wani ma ba zai iya ganewa ba to don haka islam ya jibbu ma qabla abin da ya riga ya wuce sai aka ja layi to shi yasa aka ce in dai akwai sauran ragowa na riba a nau'in cinikin da kuka kulla a baya to wannan kankar ku karba shine wazaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sharadin in har kun kasance mu'minai ne fa in lam taf'alu to sai Allah ta'ala ya kashe ni idan fa har ba ku aikata haka ba ma'ana idan ba ku rabu da abin da yake na riba a gabani ba to fa azanu bi harfin min Allah wa rasuli ana muku shaida na yaƙi daga Allah da manzansa, wa isa yaƙi da Allah. Ana sanar da ku yaƙi daga Allah da manzansa. Wato Allah zai yaƙi duk wanda yake ta'ammuli da riba, Allah ya taura yaƙi da shi. Wa in tubtum, amma idan kuka tuba kuka daina falakum ru'usu amwalikum to kuna da asalin kudin ku kudi ne aka bada bashi za a dinga biya ko lokacin da aka zo biya za a yi ƙariyan sai aka ce ƙarin ban da shi amma shi asalin kudin fa shi ma ban da shi a'a shi ka haina ku ne kuna da asalin uwar kudin ku wanda kuka bada in la taflimuna wala tuzlamu ko ba za a zalunce ku ba ko ba za ku ba ku yi zalunci ba kada ku zalunci wani domin riba zalunci kuma kuma ba za a zalunce ku a ce an sarayar muku da kuɗin ku ba to kaga wannan nassi ne na alqur'ani da ya haramta riba wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass waɗannan da suke ce riba fa la yaqumuna a ranar alqiyama ba za su miƙe ba ai an ce yawmul qiyama wani alaban ma'ana karatun sai na shigowa kunne alladhina ya'kuluna riba waɗanda suke ce riba la yaqumuna to ba za su miƙe ba ba alqiyama kuma an ce yawmul qiyamati ranar tsaiwa tsaiwa ba za a yi a kiyama eh a tsaye wallahi ba hutu tsaiwa ne za a dinga yi a kiyama tsaiwa ce ta shekara dubu hamsin wuni ɗaya ne kuma wuni ɗaya ne amma matsayinsa kamar shekara dubu hamsin ne na yanzu kuma ana tsayan ba a yi hisabin ba tukunna Allah ka kawo mana sauki to tun da ranar tsayuwa ne shi sa aka ce masa yawmal qiyama ranar tsayuwa to su waɗanda suke cin riban ji Allah ta'ala suka ki su tuba ba fa za su tsaya ba a ranar alƙiyama illa kama ya ƙumun da zai ta khabbatuhu shaitanu min almasi face irin tsayuwar wanda shaitan ya buge shi da shafa wanda misali yake da ciwon farfadiya idan ya tsaya zai iya faduwa in ya tsaya zai iya faduwa to kamar haka Allah zai mai da su a ranar alkiyama ba za su taba tsayawa in su tayi sun tsaya ma bayan wani zamani sai su fadi to a lokacin da ake wannan cinkoso da cincirundo ana takekkeniya kaga kenan Allah ya nuna zai azabtar da su kuma ita ranar alkiyama duk wanda ya tashi da na kasa to alama ne na cewa ya tashi da fushin Allah a kansa ba a san na ƙasa ranar alkiya sai dai a sami sifa wacce take mai kyau yau mata biyan wujuhun wata suwad wuju wa amman lari naswaddat wujuhun fafin nari Allah ka mana sani kaga na ƙasa ce wanda ya baya adalci a tsakanin matansa yana da mata biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya ɗaya kuma aka batta kawai ita ba mai aure ba ita ba bazawara ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai tashi ba shi kuma a ranar alkiyama zai tashi da shiqquhu ma'ilun shi kuma zai tashi gefen sai ɗaya a shanye kaga na kasa ce cewa Allah bai yi maraba da shi ba dangane da wancan abin da yake mai girman kai shi kuma zai tashi amsalul zurwa kamar kiyashi girman kai ya ƙarin ki yanzu kowa mata kashe yake to haka nan dai siffofi kala-kala da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasu ya ambata Allah ka tsara mu da mummunan sifa to kaga a dalilin cewa ba Allah ya ce mai cewa ba ba zai tashi a kiyama ba sai face wanda yake kaman shedan ya buge shi wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana nike albarkar riba almahaq ya nike ta ta zaman to ba ta da albarka maslubatul baraka haka dukiyar riba take zaman to ba amma sai Allah yace wa yurbi sadaqat amma yana yin kali a cikin sadaka ku duba balaga ta alqur'ani ita arriba can da Allah ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba su sai suka kwatance suka ce riba ita ce ma asali riba ita ce asali in kana son samun karin kuɗi riba ita ce ai kasuwanci ma ya ana yin sa ne saboda yayi kama da riba saboda zaka sai kaya naira dubu ka sai da shi dubu ɗaya ɗari biyu to saboda kamancece ne yadda ya da riba shi ya saka mu asali shi dan ba mutane suke yin sa an ji ba yan jahiliya shine wajibut tashbihin da suka yi innamal bai'u mithlu riba yanzu wanne ne almushabbahu wanne ne almushabbahu bihi ka gani to su sun nan nuna cewa albayu shine asali abin arba ita ce asali to Allah ya tsare mu to ku duba nan uslubin da Allah ta'ala ya amfani shi ce yamhaqullahu riba ai asalin arriba shine az-ziyada ko ƙari suna yin nau'o'in cinikayya na riba dan a samu ƙarin dukiya a cikin mu'amala riba take yayi algus inda ya ambaci aibin kayan darajarsa naira dubu goma ne amma yanzu da ya nuna kamar mai kyau ne sai sai da shi naira dubu goma sha biyu ko sha biyar shi tunaninsa yanzu ya samu ƙarin dubu sha biyar riba ƙari ya ba da bashin naira dubu goma an bashi naira dubu goma sha biyar shi yanzu yana ga cewa wannan ƙari aka samu riba nau'o'i ne da yawa to sai Allah maɗaukaki sai ce yamhaqullahu riba ita riba da ake sabawa Allah ake yin ta dan a samu ana ga dukiya za ta ƙaru a dalilinta to ita ce ma take sabbaba nikewa albarkar dukiya Allah yake lalata dukiyar in riba ta shiga sadaka kuma da ake ɗiban dukiyar a bayar haka a ido gani ake raguwa ce minus ne to sai Allah ce wa yurbi sadaqat ita kuma sadaka ita ce Allah yake ƙara ta so wannan da ake ga shine ziyada a zahiri to shine raguwa wannan da ake ga shine raguwa a zahiri to shine karuwa shi yasa annabi ya ce mana kasa ma'alu min sadaka to kaga waɗannan ayoyi duk suna nuna haramci ne na shi mu'amala ta riba a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daga abu hurairah ta annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala ijtanibu sab'al mubiqat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ne sanci abubuwa guda bakwai al mubiqat masu halakarwa ay muhlikat ababen da suke halakar da mutum kalu suka ce wa ma hunna ya rasulullah wadana abubuwa ne ya manzon Allah domin duk abin da annabi ya ce mai halakarwa ne to sahabbai tsoro suke ji ga ya mana su ya manzon Allah dan mu kiyaye qala sai annabi ya ce ashirku billahi shirka da Allah babu babban abin da yake halakar da mutum kamar ta Allah madaukake ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga duk wanda yace ma Allah da shirka dan wuta ne kai sai kaga ta shiga cikin mubiqat was-sihr da kuma tsafi shi ma yana cikin ababen da suke halakar da mutum eh man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq haka Allah yace duk wanda ya sayi sihiri ma'ana duk wanda ya ta'ammule da sihiri to ma lahu fil akhirati min khalaq a ranar lahira ba shi da rabo kaga ta shiga cikin mubiqat wa qatlun nafs allati harama Allah illa bil haqqi da kashewa rayi wanda Allah madaukake ya haramta sai dai da haƙƙi ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الله كمان سري kaga Allah ne wanda wanda ya kashe musulmi da gangan dan wuta ne sai dai in ya tuba wa akal riba da kuma ce riba shine shahidin mu anan kaga nan Allah ya ce la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ishara kenan ya cewa zai fada cikin azabar Allah wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk wanda ya ci dukiyar maraya da zalunci wuta ya ci a cikin sa balbal ji Allah kuma sai ya shiga gobaran wuta kaga tana cikin mubikat wattawalli yawmaz zahfi juya bayan ran da ake rancaben yaki tawalli yawmaz zahfi amma shi yana da sharadi sharadin yana nan cikin suratul anfal idan misali mu'minai su dubu goma ne kafirai kuma dubu talatin sun ninka su sau nawa sau uku to idan alamar ya caɓe wa mummina sai mummina suka gudu ba su laifi ba amma idan ya zamanto mummina dubu goma ne kafirai dubu ashirin sai mummini ya gudu to a nan wajen ya fada cikin laifi Allah zai sa shi a wuta ya aikata laifi saboda kowane musulmi ɗaya tanganda biyu yake cikin kafirai da tanganda ashirin ne tanganda goma kai da sai Allah ta'ala ya sassauka eh Allah maɗaukaki sai rangwanta wa mutane to don haka duk wanda ya gudu a lokacin yaƙi ta wanda yau masu zafi a zafi shi ne alƙatin yaƙi mai zafi ومن يتولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير to kaga nan ba sai dai wanda ya gudu kawai aka istitnai mutaharrifan ila fi'atin ko eh mutahayyizan ila fi'atin illa mutarifan likitalin aw mutahayyizan lil fi'a sai wanda yake so ya juye yanayin yaki ka nuna kaman cewa zaka gudu ne amma so kake ka jawo shi ta wani waje ka kwakwade su kwantan kona kake so ka musu sai ka nuna kaman ka gudu kana so ka jawo su dan ka buge su to kaga wannan juya wanda mutum yayi ba gudun tsoro bane gudun dabara ne dan ya sake juyawa kansu kuma ya afka musu aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma yana cikin yaki sai ya ganshi shi kadai kafirai na neman kewaye shiga tutar su kuma a can baya sai ya gudu ya bar inda suke je dan ya hadu da jama'ar sa a sake iwa advancing to wannan shi ma ba laifi amma gudun tsoro to mutum ya fada cikin halaka wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat da kuma a jefa kasafi a jefa wacce take muhsanat kamammiya mace wacce take kamammiya ba nan ana nufin cewa mutazawwijat a wanda suke afifat masu kamun kai muhsanat kenan alghafilat waɗanda abin da aka zarge su da shi tunanin su ma bai je kai ba ka san lokaci sai a zargi mutum akan abin da tunanin sa ma bai je kai ba kamar yadda aka yi wa ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha to sune al-muhsanatu al-ghafilat al-mu'minat waɗanda suke muminai innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilati lu'inu fi dunya wal akhirah kaga Allah ya ce ya tsine waɗanda suke irin wannan tsinul Allah kuma ibadun ar-rahmatihi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtanibu sab'al mubiqat ku fa ne sanci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum domin makomar su ba ta zamantowa mai kyau kaga a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wa aklur riba cin riba wannan hadithi bukhari muslim abu dawud da imam an-nasa'i da sirwaito shi wannan hadithi har ilo daga jabir dan abdullah qala yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa daga Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma annabi zai tsine wa mutumin kirki annabi zai tsine wa wani dan radin kansa sai da tsinuwar Allah ai shi dan kansa yace ya tsine ma wani Allah ya hana shi laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun kafirai ma da suka dinga suka yi zalunci sahabbansa annabi yayi wata yana tsine musu yana kunuti yana tsine musu Allah madaukaki yace laysa laka min al-amri shay'un al'amarin cusa su a wuta ba naka bane al'amarin a ambaci meye makomarsu ba naka bane balle ka tsine musu aw ya tuba alaihi ko in Allah ya ga dama ya yi tuba gare su su musulunta su kyautata aw yu'adhibahum ko in Allah ya ga dama ya wanzar da su akan kafircin ya azabtar da su a alkiyama fa innahum zalimuna domin sun yi zalunci wannan zabi ne na Allah annabi ya ta istighfar daga nan aka hana shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya shirye da waɗanda ya tsinewa i su Safwan ibn Umayya da waɗansu to kaga nan da aka ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashe Allah ne ya umarce shi a tsire musu tsinuwar Allah ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wasu mutum uku ko wasu mutum hudu akila riba mai cin riba shine gwanin da zai bada kudin a samu riba wa mukilahu da wanda aka wakilta masa riba shine mai gudanar da ita wa katibahu da wanda yake rubuta riba shine marubucinta wa shahidaihi da waɗanda za su yi shaida a kayan yarjejeniyar da aka kulla ta a kan riba wa ƙala annabi ya ce hum sawa'un ai duk ɗaya suke da shi uban gayyan mai cin kenan da wanda aka wakilta ya gudana da wanda ya ke rubutawa da wanda yake shaida annabi ya ce duk ɗaya suke a kiyaye riba fa wallahi a kiyaye riba abinda aka ce akwai tsinuwar Allah da ta manzansa a kayi ai kaga dole ake yi shi ko kuma Allah baya raina karama ko babba matukan ka sai raba ne bai hada ka da ita yanzu wanda suke a cikin yan uwan musulmi mutanen kirki za a gansu a cikin albunukur ribawiyya bankuna wanda aka gina su dama asali akan riba riban suke za a ba da bashi a gidajen giya za a ba da kuɗi mutum ya paying with interest kaga riba ce kararanta duk nau'o'in riba ma akwai su a ciki irin wannan nau'o'in albunukun ribawiyya ne riban nasa riban fadl duk ana samun su a ciki to nan da aka ce shi mai ci to mai shaida fa ya za ka yi da mutumin da zai karɓi bashi sai ce ka zo ka masa garanto shaida ka bayar saboda ba za a bayar ba sai da garanto kai photocopy na waɗansu documents ɗinka ka bayar ka sa address ɗinka da wajen aikinka da su wane ne garanto ne zai karɓi loan wanda kuma zai biya da interest ya shiga ne ne ko bai shiga ba ha ya shiga ko ta wani gurbi shahidaihi ko to Allah ka mana sani da haka sai ka kiyaye irin waɗannan abubuwa duk ba sai an yi taka tsantsan da wannan rayuwa ba za a dauke ta kawai for granted yadda rayuwar take gudana kawai a ce haka za a yi zamani ne ya kawo kaza wallahi idan ba a taka tsantsan akan al'amura ba za a tsira da addini ba dole sai ana taka tsantsan ba extremism bane wannan shine abin da shari'a ta ce a kiyayen kuma kaga riban nan fa ana so sai an cusa wa mutane ta ko'ina yanzu penco da ake da su penco ake ce musu ko pension companies din nan da obasanjo ya kafa obasanjo ya arne ne ba abin da ya dame su da shari'ar musulunci amma lokacin da za a kafa me ya saka ba a amince a tsara su akan tsari na musulunci bai zamanto musulmi yana da zabi gana an yadda aka sanya ka'idojin nasu yana nan ba wai ba sani ma'aikata sun sani in ka ɗauka ko in kai kake so yanzu in kai googling a site ɗinsu za ka ga duk ka'idojinsu da sharuɗansu da yadda ake transacting ɗin abubuwan da bankunan ma da ake subscribing da su su ne waɗanda aka yarjejeniyar da su masu jujjuya irin wannan kuɗin a madadin waɗannan kamfanonin to su kuma basu da iyaka basu da ƙaidi kai ne ake cira kuɗinka da kake ta shan wahala kana aikin gwamnati ana ɗan baka ana cira kuma ko ka so ko baka so ba dai ana cira kuma an sa kayan rajista kuma sannan ana ɗan tsakuran ana ajewa kuma wannan kuɗin da aka aje juya maka shi ake yi kasuwanci ake yi kuma daga ciki ne ake ɗaukan wani kaso a bisa tsarin da su suka tsara ake ɗan ajiye maka a asusun naka naka ne wanda shi ne za ka in ka kammala aiki yanzu an sake canja yanayin ma ko kana aiki ma inda baka kai kusan shekara uku da ritaya ba za ka iya samu kai accessing up to 30% 50 ne ma ko 40 ne? ko 25% kashi 25 cikin ɗari kaga kuɗinka ne amma bankuna ne suke jujjuya maka shi a madadin waɗannan kamfanonin ana ɗiba ana sanyawa su kuma waɗannan kamfanoni ne wanda aka gina su aka rai ba kamfanin stout za su zo su karɓi rance su je su su sayo dawa a zo a ta gurza giya idan an yi cinikin giya za a biya da interest sai a zo ana tattarfawa sauran ma'aikata ko ana dan sassaka masa wani mai gonar alade zai karba shi ma ya yi cinikinsa na alade ya ɗiba a kakkai su burkina faso da wasu wajaje daga baya zo shi ya biya da wannan interest din eh wani dan kwangila ne shi ma zai rubuta ya karba loan da interest bayan ya gama kwangilan zai zo shi ya biya interest riba a ciki kai ma da ɗan percentage ɗinka ana ɗan sake ɗiga ma lokacin da ka tsufa ka yi rutaya kana nema abin nan istighfari kana son zuwa kusa da Allah to a lokacin kuma an so mu baka pension ribar da aka tara maka kai kuma kana dada ci yanzu za ka yi guzurin tafiya kiyama babu hatsari a ciki musulmi ba su sani ba ne me yasa sai ya kyale ko ko ba su damu da addinin nasu ba ba su damu da tsarkin abincinsu ba to yanzu akwai wata hukuma guda da aka kafa ta kishiyanci wannan amma da yawa cikin musulmi ba su santa ba a cikin wannan kamfanonin akwai guda ɗaya yanzu wanda ta kullo amma musulmin ma ba su santa wanda suka santa ma ba za su je su su canja su koma can ba riba tana da hatsari mu kiyaye ta kaga dai nan wajen an ce la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba mai ci wa mukilahu da wanda aka wakilta wa katibahu da wanda yake rubutawa wa shahidaihi da wanda suka yi shaida in kai shaida baka sani ba ba in ka rubuta baka san cewa akan riba aka kulle yarjejeniya ba ba malamai suka ce baka da laifi baka san riba ba ce sai ka rubuta baka san riba ba ce sai aka kira ka kai shaida baka da laifi amma lokacin da kai kana sane ko lokacin da kai baka sani ba kuma daga baya ka sani ka ci gaba da wanzuwa akan shaida to anan laifi kuma ya zo kanka sannan nan da aka ce wa shahidai sai aka nuna ashe kenan abin da aka kulla shi da irin wannan shaidar za a iya aiki da ita duk da an kulla ta ne asali akan haram amma in ana neman shaidun za a kira wannan shaidun a matsayin shaidu su ba da bahas amma dai an gina shi ne akan me a kayan haram asalinsa haramun ne amma yanzu abinda za a bukata na bayanai a kayi ya halatta za a iya neman shaidu a matsayin shaidu shi saka har annabi ya ce wa shahidai kaga sai an buci guda biyu ma a bisa irin ka'idar da shari'a dama ta sanya duk wani mu'amala da za a yi ta kuɗi musamman bashi a rubuta kamar yadda aya ta cikin suratul baqara ta ambata wallahu ta'ala ala ma ka rasa sauran bayanai in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu mako abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu ala da wanda muke kuskure Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم suna nan ana ta tallansa an jima ana an fi shekara ana tallansa akalla yanzu ya kai shekara guda kuma har suna gaggawa mutane yadda za su yi yadda za su canja daga nan zuwa can yadda idan mutum yana son canjawa ai kana da dama ka canja kamfaninka za ka je wajen su waɗannan masu gudanar da abin akwai form da za a baka ka canja ka sassaka information ka koma inda za a dinga maka kasuwanci kuma su sun ambaci ma kasuwancin su da suke halal ne kasuwanci irin kamar su sukuk nan ne da waɗansu abubuwa dai na windows da suka bubbude na cinikayya na shari'a wanda shari'a ta yadda da shi so kaga sai ka samu abu wanda yake mai tsafta maimakon mutum ya zauna ana kawo masa abin nan ribar alade mu ba ma ciki Allah samu dace na'am matsalan POS din nan matsala ce wadda malamai masana sun yi ta magana a kanta abinda mafi yawancin malaman mu a ƙasar nan suka tafi a kai malaman ahlus sunna sun tafi a kayan cewa POS ya halatta amma da dama daga cikin su kuma ba su yarda cewa ya halatta har ga Allah ni karan kaina ban gamsu da shi ba POS gaskiya ban gamsu da shi ba a lokacin da ya fara fitowa da yake mutane suna mun tambaya na tura tambaya a wajen HOD na iktisadul islami a jami'atul islamiyya na tura tambaya zuwa gare shi da kuma din na fakalti kulliyatul hadith wallahi duka amsoshin da aka turo min da they describing yadda transaction din yake cewa suka ce riba ne lokacin tun farkon fitowar abu farkon fitowar abu mutane sun fara tanna ce menene POS ban ma san shi ba wani ya gaya mun yace ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake akwai matsala ni kan tsakani da Allah ni ban gamsu da shi ba ba zan ce wani ya business din ba yanzu misali kuma akwai wanda yake POS yana cikin in ma har wani ya riga shi to waɗanda suka riga shi watakila ba za su wuce mutum tsirani ba yana cikin farkon waɗanda suka fara to ce mun yace duk abin da kai transacting na POS baka rasa shi bankin suna bayar maka suna baka duk charges har ma commission masu za su baka na dalilin cinikin da ka yi su za su biya ka akwai abin da za su baka saboda ka jawo musu ciniki an yi transacting da bankinsu ya ce ma ƙarshen shekara suna bayarwa in akwai wanda yake pos a na wajen ya san hakan haka wallahi har ya ce mun duk wanda ya musa masa ya ce wallahi na kira shi zai karyata shi ya mun bayanan abin to bari ta wannan yanzu idan misali a ce kai aka maka transfer kawai sai kaga alert ciniki ne kai da wani sai karɓi nambarka sai ya turo maka kudin kawai kaga alat na wannan kudin da kuka yi ciniki kaddara idan naira dubu ne ko naira dubu ɗari ko miliyan ɗaya ka sayar masa kayan sai turo maka sai kaga alat na 1 miliyan naira a cikin akawun ɗinka ya biya ka ko bai biya ka ba yanzu nawa ne kai zaka ce ka mallaka naira miliyan ɗaya ko to me bambancinsa yanzu idan ka ɗauki naira miliyan ɗaya cash ka ba mu wannan sai maka transfer naira miliyan ɗaya cikin akawun ɗinka shin abin da ka bashi cash 1 miliyan naira ne ko abin da ya shiga akawun ɗinka kai ma za ka ce nawa ne 1 miliyan naira ne kuma za ka iya zuwa da atm ɗinka ko ka yi transfer ka sayi wani kaya a wani waje na 1 miliyan naira za ka iya yi saya a hankali a hankali har ka kashe wa miliyan ɗin na kuma hakan take to me bambancinsu ne to shi wancan ya ce charges ɗin da aka cire su bankin ma suna mayar maka in dai da pos ne ba kamar wanda kai za ka yi ne transaction a wayanka ko da atm ɗinka a cire ma commission ba wannan service suka maka suka cire maka amma yanzu wannan kaddarawa suke kai ne mai pos ɗin da sai ka rajista a wajensu na pos ɗin kaddarawa suke yanzu kai ka musu aiki don haka commission ɗin da aka ci abinan charges ɗin da aka cira a cikin pos ka shi wannan mutumin cewa ya ce a ƙarshe ko ƙarshen shekara ne ko ƙarshen menene ne ni da ya gaya mun ko bayan wani lokaci ne ko bayan wani zango ne ce ana tarawa duka ko kwabo ba za a rage maka ba za su mayar maka ni ne haka yi faɗa mun to gaskiya ne akwai shubuha a ciki ba zan iya cewa haramun ba ne ban isa ba ban da ilimin da zan ce haramun ne na ɗaya shi kansa ban san me ma kunshi a cikinsa sosai ba sannan ta janibin shari'a amma ban san yaya zan ɗora shi a ma'aunin ba don haka amnai da position da zan iya cewa halal ne ko haram amma dai bai kwanta mu a rai ba based on fatawar da na tura wa masana kuma na musu describing yadda abin yake kuma sun can bai halatta bar ba ne to kaga zan iya dogaro da fatawar da wasu suka bani to in har ban ambace ta ba to zan iya cewa nika a waje na shubuha ce wasu za su zo ta nan su maka bayani su ce ya halatta wasu za su zo ta nan su maka bayani ko a ƙasan nan akwai malaman da suke bayani suke cewa bai halatta ba to ka gani sai zaman to shubuha dole ne sai na yi business din sai zaman fa mani taka shubuhati fa kada su tabara a dinihi wa irdihi wallahu ta'ala a'lam ai wasu ma da har ciniki ma suke a garin miliyan ɗaya a nan ƙofar masallacin nan mun gama karatu irin yau na fito wani ya tambaye ni ya ce kuɗi ne aka turo masa kuma zai cira amma sai da ya je wani gidan mai sai suka ce masa duk miliyan ɗaya idan suka bashi zai ba su dubu goma sha biyar ce kuma ya je shi banki babu kuɗin kuma ana da bukata ce in ya zamanto za mu halaka ba su ba kai ne ka karba ba amma su ka fahimta ta ba su ci halal ba kaga har ma yanka wasu ke cirka ce ba su 15,000 a kowane 1 miliyan za ba su 15,000 to a kaga abin ya so mu zama iya shege ko a hankali a hankali ake komawa cikin irin waɗannan abubuwa eh wallahi rashin taka tsantsan ne a wajen mutane ni fa lokacin da nake karami ga nan dattawa suna zaune sun sani da idan aka ce mutum arkomi ne billahi da zai akwai waɗanda suke kyankyanan cin abincin gidan arkomi arkomanci fa halal ne to amma wai tsoron da ake yi wai lullul mudaffifina saboda allazina idza ktalu ala an-nas yastahu wa idza kaluhum aw zanuhum yukhsirun to wai sai ake kyankyani a wajen awun nan kar in zai auna ya cika kuma in zai zo ya aunar kar ya je shi yayi kwange to abincin da zai samu kasbinsa ya zama haram dan haka ba za su yadda su ci abincin gidansa ba balle su ci haram ba fa da dadewa ba dan shekaru kaɗan haka baya lokacin nima ina ƙarami amma yanzu abin kaga ya canza ko yanzu ba a jin wani abu ga yara ma yanzu kan generation ɗin yan crypto yan mining yan kuɗin gaggawa su abin da ya dame su yanzu idan yanzu irin idan muka tafi yanzu generation ɗin mu suka tafi aka bar wa'annan matasan waɗanda su ba su da haƙuri so suke overnight sai kuɗi yau kawai gobe ya zaga ya yi kuɗi ya zo miliyoniya miliyoniya ai miliyan masu a wajensu ba komi ba ne su zama billionaires haka ba yaran suke ba to su don allah idan yanzu jama'an na yanzu masu sauran nutsuwa suka tafi su waɗannan suka zo ya kake ga duniyar za ta zama sai illa masha allahu yara da ba su da haƙuri su kome mayi za su yi wannan karatun naka bajinsa za su yi ba kuma ba zai shiga kunnan ko sun ji ba zai shiga kunnansu ba a gaggauce kawai suke su dai a san kuɗi kawai waya ne kullum a hannunsu su a yi sauri a samu kuɗi to shi yasa duk abin da aka tallata musu za su yi duk abin da aka ambata ba za su ɗora shi a mawuni ba wallahu musta'an Allah ya kubutar mana da abincinmu ka kubutar mana da addininmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم